الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 30 ga watan shawwal shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha uku ga watan bakwai shekara ta biyu da sha takwas lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wai misali mutum ne ke da gona ya shuke wani bangare wani bangare bai shuke ba ya bar shi shaya ciyawa ta wuto shi yana da yancin da zai hana wasu su saka dabbobinsu a wannan bangare da ciyawa ta fito domin su kiwo in ya tabbata ya hakikance ba da wannan dama zai kai busashen zuwa yi masa banna to yana da yancin da zai hana amma in har ba da wannan dama ba za ta shafi gonarsa ba a yi masa ɓanna to bai ya halatta ya hana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya fada yake cewa su mutane masu tarayya ne wato game da abubuwa uku abu na farko wato shine makiyaya shine alkala ciyawa ko a gonarka ciyawa ta fito baya halatta ka hana wani ya saka dabbarsa ta kiwo an gane ko sai dai in kana jin tsoron dabobin za su iya maka banna a lokacin nan ne yake halatta saboda maslahar amfaninka kenan a hana su abu na biyu wato shine ruwa rijiya ko kai ka gina ta to baya halatta matukar ka dau ka ja wanda zai wadace ka ka hana wanda yake mabukaci abu na uku ita ce wuta ita ma baya halatta ka hana wani ya dusani wuta domin amfani da zai amma in ya kasance misali to sanar wutar da zai wani abu ne na saba ma Allah to wannan kana da yancin da zaka hana shi kamar misali zai kunna taba kana iya hana shi amma matukar amfani ne zai yi to wannan baya halatta ka hana mutum wuta baya halatta ka hana shi ruwa baya halatta ka hana shi ya saka dabbar shi ta kiwo ko da a gonarka ne matukar kenan ba za ta bannata maka amfani ba don haka ita wato alhima shine shinge wanda a hausa ake kiran shi dawon gwamna to wannan baya halatta wani haka kawai ya zo ya zagaye daji ya hana wani ya saka dabba ta yi kiwo hukuma ita ce take da 'yancin yin haka shi ma saboda maslaha ta dabobi waɗanda suke na ƙasa na hukuma wanda dabobi na ƙasa don jama'a ne gaba ɗaya wannan shi kaɗai ne kamar yadda malamai suka yi bayani amma wani ya zo ya zagaye daji ya hana wani ya saka dabba ta yi kiwo wannan kwata-kwata bai ya halatta na'am wai misali wanke kaya da mace kima mijinta yana daga cikin haƙƙi yana daga cikin kyautatawa yana daga cikin kyautatawa shine wanke masa kaya da abin da ya kama da haka amma ba dole ba ne an gane ko ba dole ba ne kamar yadda hadisan da suke tabbatar da haka shine irin hadisin asma Allah ya kara mata yadda wanda takan share garken duki na mijinta a zubair ibn al-awwa ta tsine duk wani abu wanda yake na kashin dokin da duk wani kwaikwayo ta dora a kanta za ta yi tafiya ta kiluluwa ta je ta zauda sannan ta dawo kuma kamar yadda hadisin da fadima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo ta nuna masa hannunta yadda ya yi kanta saboda nikar gari nikan gari domin yi ma aliyu abinci ta nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan bayi sun zo a taimaka mata a bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata cewa ba zai fifita ta akan waɗannan talakawa da ke tare da shi saboda ga mabukata manzo Allah ya karantar da ita addu'a wadda za su ringa yi ita da Aliyu Allah ya wadatar da su waɗannan hadisai malamai sun tafi akan cewa wasu sun tafi akan cewa yi ma mushi hidima abin da ya shafi dafa abinci da tsaftace gida da wasu abubuwa wasu suka ce wajibi ne amma dai a magana mafi rinjaye kyautatawa ne in har ba ta yi wannan ba to menene za ta yi in har ba ta dafa masa abinci ta tsabtace gida da su wasu aikace-aikace na cikin gida waɗanda suka dace menene aikinta wanda za ta yi na kan cewa ta kyautata masa ta faranta masa zuciya don haka a takaice in ta yi wannan kyautatawa ne kuma kanta ta ma kyautatawa in a hasantum a hasantum da an kun sakamakon wannan kyautatawa na ga ubangiji subhanahu wa ta'ala in ba ta yi ba kuma ba dole ba ne ba ba za ka tirsasa ta ba cewa dole sai ta maka kamar yadda su a ƙauyuka ai dole ne mace ta wai ta akwai ƙauyukan da dole ne wai mace dole ne sai ta nome gonar mijinta sai ta yi noma da wasu abubuwa waɗannan abubuwa ne waɗanda kwata-kwata a gaskiya sun saba ma addini noma ba aiki ba ne ba na mace da wani zuwa aje a yo itace da sauransu wannan duka ba aiki ba ne ba na mace shi yana kwanci a inuwa duk waɗannan ayyuka masu wahala ita za ta yi ta je ta yi sussuka ta je ta yo ice ta je ta ɗauko ruwa kuma in damuna ta yi allo noman da za a yi ita za ta noma shi kawai da kaka sai ya dan bar mata abinci shi kawai ya je inuwa galibi wasu ƙauyukan hatta da abin miya ma wannan matan su suke kamar yadda wani dan uwa yake bani labari a jiya muna irin wannan hira ce sai yake cewa akwai wani ƙauye daga cikin ƙauyukan su can na zabarma wani lokaci kunce ya kai ziyara matan suka taru suka kai kukansu suka ce ranka ya daɗe mazan mu abin da suke a garin nan in damuna ta yi dole za su ci da samu mu za mu nome gona kuma da kaka wannan dan abincin da suka bari kawai shi ne kuma abincin da muka noma kuma wannan shi wasu daga cikin mazan suke sayar da wannan abinci sai su sake mu kuma sai su je su yi wa abin a lokacin nan kana ji kun ce kirayi shi mai garin ya ce masa to daga yau kar in sake shin haka shi kuma mai garin ya kawo ƙura'ani ya ba su ya ce ko wani ya sake ya ce in dai wani ya sake ya ce to akan matsayinka to don haka dai duka irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke a gaskiya ba su dace ba ba su dace ba da karantarwa addini lallai duk irin waɗannan ayyuka na aje ayo itace da wasu wanakinsu da sauransu kamar yadda shi ma wani dan uwa ana hira sai yake gaya mu yace wata mata ya tafi wani kauye ta tafi ta je ta yi ice da wannan sai take cewa wance ya tambaye ta wancan icen ku sai ta ce ana mai gida ne ɗauka yake ya kai gari ya saida ta ce yanzu waye sai taɓa mishi wannan ice ya tambaye ta in ya sai da icen yana kawo muku na ta ce ba abin da yake kawo kaga duka irin waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata a ce kenan wani ɗauko ruwa wani itace da wasu abubuwa a rage musu waɗannan wahalhalu su su wadatu su takaita game da abin da ya shafi ayyuka na cikin gida da sauransu haka wani kai mace gona ta yi noma wannan duka gaskiya baya daga cikin karantarwa ta addini bismillah na'am na'am shi dan shi dan ba eh to kuma ai ita tana da gado a cikin kansa ko matsayin ai mahaifiyar shi take mahaifiyar shi take eh sai ta riga shi wata uku tsakanin su wai mahaifiya ce da ɗa eh
Allah ya ma ɗan rasuwa da farko yawwa shi ba shi ɗaya ne shi kadai ne bayye da ɗa bayye da a jika yana da biya ki yana da ɗiya eh kuma yana da shi ya rasu eh to kuma gadon shi gonar shi ita ai ta gada daga ciki ko tana da gado daga ciki to wai mutum ne Allah ya masa rasuwa ya bar mahaifiyarsa kuma ya bar ƴaƴansa yawwa daga cikin dukiyar da ya bari akwai gona yawwa shin mahaifiyar shi tana da gadon shi ko ba ta da gado eh shi ne nake tambaya
mahaifiya tana da gado domin ita mahaifiya akwai waɗanda magada ne waɗanda kwata-kwata ba sa saraya sai dai wani lokaci a cire su daga kaso wanda yake mai girma zuwa wanda yake kaɗan kamar yadda uwa tana daga ciki wanda gadon uwa kamar yadda Allah ya bayyana mana a cikin alkur'ani ɗaya ne daga cikin biyu in ma sulusi ɗaya daga cikin uku ko kuma sulusi ɗaya daga cikin shida idan mutum Allah ya masa rasuwa ya bar mahaifiyarsa ba ɗa ba jika babu taron yan uwa daga biyu zuwa abin da yake sama to mahaifiyarsa za a kasa dukiyar da ya bari kashi uku a bata kashi ɗaya matukar kenan bayye da ɗa bayye da jika kuma babu yan uwa daga biyu abin da ya sama idan ku shi mamacin yana yana da da ɗa ko jika yana da biya
misali eh shikin ne in yana da ɗa ko jika ko akwai taron yan uwa kenan mahaifiyar za a kasa dukiyar kashi shida a ɗau ɗaya a bata kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa li abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sudus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dai kenan don haka a takaice duk abin da ya bari da gonakai da duk wata dukiya kenan za a kasa kashi shida mahaifiyar a bata kashi ɗaya an gane ko ai kuma bai da uba ko a bai da ba kuma ita gona tata ita tata jikokin kuma ba su da gado a cikin jikokin suna da gado suna da gado ko suna da gado tunda ta kakarsu wai ce uban su bai gada ba tunda ya gile ta mutuwa haka a ya riga ta mutuwa ya riga ta a tunda ya riga yi ta mutuwa shi- ita za ta yi gado daga cikin dukiyar shi na tata ga ta nan guri daya ta tashi kuma ya ke jikokin ya aka ce ba su da gado tunda uban su bai gada ba
a jika ai matsayin ɗayaki in babu ɗa na tsatso jika matsayin ɗayaki sun tsaya matsayin ubansu gado za su yi kenan a nan abin da muke so mu gane gonar shi da ya bari in an kasa an hudda rabon uwar mahaifin kenan kakarsu eh kenan sai su gaje abin da ya rage kuma abin da ita uwar ta bari kakar tasu ta bari kuma hallo sai su zo su gada saboda anan sun tsaya matsayin babansu shi jika matsayin ɗaya yake in babu ɗa na tsatso in akwai ɗa na tsatso jika baya gado amma matukar babu ɗa na tsatso to jika yana gado kamar yadda wannan ɗanta ne zai iya gadarta in babu shi ɗiyan shi za su iya gadanta
wanda suke gaba ɗaya da ita su suka ce suke da gadanta wannan jikoki ba su da gado ko guda ɗaya
jiko jika yana da gado wai wanda suke gaba ɗaya da ita to darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya kar- muna dai cikin kitabu shahadat mun tsaya karshen babi na biyar baban da ke bayani game da abin da ya zo daga ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma hadisai na manzansa game da hukuncin wato shaidu waɗanda suke adalai ma'ana cewa shaida in za a karbi shaida wanda za a karbi shaida shi to a tabbatar da adalcinsa ya zamanto an tabbatar da adali ne kuma an yarda an amince masa adalci da yarda da amincewa a wajen jimhurin malamai shine ya kunshi abubuwa biyar na farko ya kasance musulmi ne kaga anan kenan kafiri ba adali ba ne kuma ba yardaddi ba ne abu na biyu ya zamanto mukallaf ma'ana baligi ne kenan don haka in aka ce mukallaf shine baligi mai hankali kenan yaro karami da mahaukaci sun fita na uku ya zamanto ɗa ne kenan anan bawa ya fita na hudu kar ya zamanto mai aikata manyan laifuka idan aka ce babban laifi shine duk laifin da Allah ya yi kashedi da barazana game da hukuba ga mai laifin a nan duniya ko a makoma lahira ko kuma laifin da ubangiji ta'ala ya yi tsinuwa ko manzansa akan mai aikata laifin ko kuma Allah ya ce ba shi ba mai kaza ko manzansa ya ce ba shi ba mai aikata kaza ko kuma Allah ya ce ya yi fushi da mai yin kaza ko manzan Allah ya ce ya yi fushi da mai yin kaza to wannan yana nuna cewa babban laifi ne to kar a same shi yana aikata manyan laifuka kamar sata kamar kwace kamar kisan kai kamar zina kamar karya da makamantansu sharaɗi na biyar suka ce kar a same shi yana mai nacewa akan kankanan laifuka shi karamin laifi shine laifin da Allah bai yi kashi da barazana akan mai laifin a nan duniya ko a makoma lahira to duk wanda aka samu ya tara waɗannan sifofi guda biyar to shine ake kira wato adali al-imamu shafi'i Allah ya ji kansa ya ƙara sharadi na shida shine ya kasance yana da mutunci ya zamanto ma'abucin kiyaye mutunci ne ma'ana duk abin da zai iya za a iya lissafa shi a wajen zu- a kan zubar da mutunci to kar a same shi akan wannan shine anan malam ya zo da fadar ubangiji ta'ala wa ashhidu zawai adilin minkum ku shaida ma mutum biyu ma'abuta adalci daga cikin ku in kun saki matan ku ko kuma kun dawo da su ku mu'minai kaga anan ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa shaidu waɗanda za a shaida musu cewa an saki mace ko an dawo da ita to a tabbatar da cewa adilai domin cewa ashidu zawai adilin minkum ku shaida ma mutum biyu ma'abuta adalci daga cikinku kaga minkum ku suwa kenan daga cikinku ku muminai don haka shi kafiri wannan ba a kiran shi adali inda ya ma kansa adalci a farko da ya mika wuya da ji da bi ga ubangiji subhanahu wata'ala sannan malam hallo ya ciro fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul baqara mimman tarbauna minash shuhada'i da ubangiji ta'ala yake cewa a can cikin ayar da ke bayani game da hukunce hukuncen bashi da yace wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tarbauna minash shuhada' ubangiji ta'ala ya ce wasu ta shahidu shahidai ne min rijalikum ku nemi shaidawa ta mutum biyu daga cikin mazajenku cewa wani dan wani a rana kaza wata yana da kwana kaza ya dauki bashi a gun wani gwargwadon bashi kaza kuma an yi alkawari lokaci kaza zai biya wasu ta shahidu shahidai ne min rijalikum sai ce fa in lam yakuna rajulaini in har shaidun ba su zamanto ba mazaje ne farajulun ubangiji ta'ala ya ce to a samu namiji wa mar'atani da mace biyu mimman dauna min shuhada daga wanda kuka yarda kuka amince musu na shaidu kaga ash-shahid anan ubangiji ta'ala ya ce daga wanda kuka yarda kuka amince musu kaga ba kowa ba ku ake yarda a amince masa sai adali shine wanda ya hada waɗannan sifofi guda biyar ko kuma zuwa shida kamar yadda al-Imam Shafi'i ya dada shi ne anan malam sai ya zo da hadisin umar allah ikara masa yadda umar ke cewa inna unasan kanu yi uka zuna bil wahayi fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle wasu mutane a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam akan damke su da laifi bil wahayi wato a sababin sako na ubangiji subhanahu wata'ala da ke sauka ga manzansa masu laifi sai Allah ya turo sakon cewa da wane da wane sun yi kaza kuma ga hukuncin abin da ya dace shi ne ce inna unasan lalle wasu mutane kanu ya uka zo na bilwahayi sun kasance akan damke su akan laifin da suka aikata bilwahayi a sababin sakon da Allah ke saukarwa fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya ce wa innal wahaya kad inqafa yace ku tabbata cewa wahayi a yau ya yanke ma'ana saukar wahayi ya yanke domin annabin da ake yi ma wahayi ya koma zuwa ga ubangijinsa amma ba yana nihin cewa wahayin da Allah ya saukar kwata-kwata ya taka burki daga ran nan alkur'ani da sunna abu ne wanda Allah ya hukunta masa wanzuwa sai sun dangana da alkiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balag an yi mun wahayin wannan alqur'ani dan na galgade ku ku wanda alqur'ani ke sauka a gaban ku wa man balaga da wanda alqur'ani ya cin masa kenan har zuwa kiyama to shine yace wa innal wahaya qad inqata lalle wahayi wato tabbas ya yanke kenan saukarsa ta yanke domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga ubangijinsa sai ya ce wa inna ma na akuzu kum la'ana bi ma bahara lana min a amalikum umar ya ce a yanzu za mu damke ku ne wato dangane da abin da ya bayyana gare mu na ayyukanku iya abin da ya bayyana gare mu na ayyukanku da shi za mu kama ku da laifi sai ce faman abu lana khairan aminnahu wa qarrabnahu wa laysa ilaina min sariratihi shay yace duk wanda ya bayyana mana alkhairi a yau Umar yace za mu dauke shi a matsayin amintacce yake abu aminnahu ay sayyarnahu aminan ko kuma sara indana aminan wannan mutum ya zamanto amintacce ne a gobe waƙarrabnahu umar ya ce kuma za mu kusanto da shi zuwa gare mu domin ya zama yardadde sai ce wa laisa ilaina min sariratihi shay'un yace babu wani abu zuwa gare mu min sariratihi game da koyayyen al'amarinsa wannan bai shafe mu ba duk wani koyayyen al'amarinsa wannan bai shafe mu ba Allahu yuhasibu sariratahu Allah shine zai binciki koyayyen al'amarin shi a gobe kiyama amma mu iya abinda za mu yi abinda ya bayyana gare mu shine za mu yi aiki da shi don haka a nan kenan wannan yana nuna mana zahirin al'amarin mutum shi ake amfani da shi in zahirinsa ya zama to kyakkyawa ne to wannan shine iya abinda za mu ɗauka abinda ya buya sai mu bar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa gaya mutum ne musulmi gaya mutum ne wanda yake baligi mai hankali ɗa ne kuma duk wasu manyan laifuka a zahiri baya aikatawa kankanan laifuka baya nacewa a kansu to wannan sai mu ɗauke shi adadi ko da yana aikata manyan laifuka a huye to iya abin da ya bayyana gare mu mu shi za mu yi aiki da shi wannan za mu ɗauke shi a matsayin amintacce ne mu kusanto da shi sai ce wa man abu lana su an duk wanda ya bayyana mana mummunan al'amari lamna amanhu umar ya ce ba za mu amince masa ba wa lamnu saddiquhu kuma ba za mu gasgata shi ba wa in qala inna sariratahu hasana koda ya faɗa mana cewa koyayyen al'amarinsa kyakkyawa ne koyayyen al'amarinsa in mai kyau ne tsakanin shi da Allah mu dai wannan mummunan al'amari na shi da ya bayyana mu akan shi zamu yanke hukunci don haka dai wannan yana nuna cewa kenan duk wanda zahirin al'amarinsa ya zama kyakkyawa to wannan za a ɗauke shi a matsayin adali ne in ya ba da shaida za a karɓi shaidarsa amma duk wanda zahirin al'amarinsa ya zama mummuna to wannan fasiki ne ba maganar a karɓi wato shaidarsa kamar yadda bayani ya gabata za mu tashi kenan babi na shida قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب تعديل كم يجوز قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت وابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم بي ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال وجبت فقيل يا رسول الله قلت لي هذا وجبت ولي هذا وجبت قال شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بي أخرى فأثني خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقال وجبت فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne na musamman ta'adilu kam ya juz malam ya ce adaltawa ta mutum nawa ce ake karɓa ko kuma nawanin sharaɗin da aka yi game da shin wai akwai wani adadi game da karɓar wato adalcin adali cewa sai an samu kamar gwargwadon wasu mutane sun ce adali ne sun ce mutumin kwarai ne sannan za a iya ɗaukan shi a matsayin mutumin kwarai shi ne ya ce ta'adilu kam ya juzu adaltawa ta mutum nawa ce yake halatta wanda in suka ce wani mutumin kwarai ne to za a yarda da cewa mutumin kwarai ne akwai wani adadi da aka yi sharadi shine malam ya buɗe baban da tambaya to shine anan ya zo mana da hadisai guda biyu hadisi na farko hadisin sabit ibn aslam al-bunani daga malaminsa anas dan malik allah ya kara masa yadda ke faɗa murra ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bi janaza yace wata rana an wuce da wata gawa gaban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam fa athnau alaiha khaira jama'ar da ke tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a wannan lokaci sai suka kyautata yabo ga wannan gawa suka ce gawa ce ta mutumin kwarai wayo wane ne Allah ya masa rasuwa wane mutumin kwarai wane mai kaza fa athnau alaiha khaira suka yi yabo na alkhairi ga wannan gawa fa qala wajabat manzon Allah sai ya ce ta cancanta thumma murra bi ukra sannan ana nan ba da jimawa ba kuma sai aka wuce da wata gawa ta daban fa athnau alaiha sharra wato suka fallasa wannan gawa suka siffanta shi suka faɗa iya abubuwan da yake aikatawa na miyagun ayyuka a rayuwarsa shine fa athnau alaiha sharra wato suka fallasa shi aw qala ghayra zalika ko kuma wato wata kalima ce ya faɗa wadda take maimakon haka an gane ko nan kenan kokonto ne aka samu daga wato marwaicin shi ne ya ce fa'afnau alaiha sharra ma'ana suka fallasa ita wannan gawa kenan suka faɗi miyagun ayyukansa faƙara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat ya ce ta wajaba ko kuma ka ce ta cancanta faƙila ya rasulallah sai aka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa kulta li hadha wajabat wali haza wajabat ya rasulallahi wannan gawa ta farko da aka wuce da ita wanda muka yi yabo a kanta ya rasulallahi ka ce ta cancanta ita ma wannan da muka fallasa ka ce ta cancanta me kake nihi da cewa ta cancanta qala sai manzo Allah yace shahadatul qaw shaidar jama'a abun karba ce abun ubangiji subhanahu wata'ala in ka dauki shahadatul qaw a matsayin mubtada ne wanda aka shafe labarinsa kenan shahadatul qaumi maqbula shaidar jama'a abun karba ce abun Allah in kuka ce wani mutumin kwarai ne to abun Allah na kwarai ne in kuka ce na banza ne hallo abun Allah na banza ne tare da cewa ya fi ku sani game da halayen bawansa amma saboda wato adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da karamcinsa da fadalarsa da jin kansa game da bayi abinda jama'a suka ba da shaida to shine Ubangiji ta'ala yake karba ko kuma ka ɗauki shahadatul qaum a matsayin shahada kenan ya zamanto labari ne na mubtada wanda aka shafe shi ai hazihi shahadatul qaum wannan ita ce shaida ta mutane ita ce shaida ta mutane duk wanda suka ce mutumin kwarai ne to abun Allah na kwarai ne duk wanda suka ce na banza ne abun Allah na banza ne sai ya ce almu'minuna shuhada'ullahi fil ard mu'minai wato shaidu ne na Allah a ban kasa matsayin mu'minai shaidu ne na ubangiji subhanahu wata'ala a ban kasa duk wanda suka ce mutumin kwarai ne to abun Allah na kwarai ne duk wanda suka ce mutumin banza ne to abun Allah na banza ne kaga shaidar tawa ake nihi ta mu'mine saboda su mu'minai iya abin da ya bayyana gaskiya za su faɗa tare da cewa su fasakai junansu yana yabo ga juna junansu yana yabo ga juna yanzu misali kamar yadda waɗanda suke mutanen banza in sun tashi yabo yasu yasu masu irin aikinsu za su yabe su ce ai wani mutumin kwarai ne to a nan shaida ta wa ake nihi shaida ta muminai su muminai ba sa kallon iya matsayin mutum iya abin da yake na aikin shi suke kallo in mutumin kwarai ne za su ba da shaidar mutumin kwarai ne in mutumin banza ne kuma haka za su faɗa ba sa kallon wani kusacin shi da su ko wani abun hannun shi da abin da ya kama da haka shine anan yace al-mu'minuna shuhada'ullahi fil ard mu'minai shaidu ne na Allah a ban kasa kenan duk wanda Allah ya masa rasuwa mutanen kwarai suka ce mutumin kwarai ne to abun Allah mutumin kwarai kuma haka in suka fallasa shi to abun Allah subhanahu wata'ala matsayin mutumin banza yake bugo da ƙari akwai mala'iku na ubangiji subhanahu wata'ala waɗanda suke kai masa shaida game da bawa idan Allah ya masa rasuwa kamar yadda yake cikin hadisi na ummu salama Allah ya kara mata yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hani yake cewa la tu'min wannan la tad'u ala anfusikum fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulu kar kuma kanku muguwar addu'a idan mutum Allah ya masa rasuwa ku ringa wasu miyagun kalmomi manzon Allah yace karku yace fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulu domin mala'ikun Allah suna cewa amin wato akan abin da kuke faɗa na addu'a kamar yadda a wata riwaya sai manzo Allah ya ce idan mutum ya mutu wa qulu khaira ku faɗa alkhairi ku faɗa alkhairi yace domin mala'ikun Allah wato suna cewa amin akan abin da kuka faɗa kuma akan haka suke kai ma ubangiji subhanahu wata'ala shaida zai tambaya mi bayina suke faɗa game da wannan bawa nawa idan kuka faɗi kyawawan kalmomi kuka yabe shi to abun Allah subhanahu wata'ala na kwarai kuma haka in jama'a suka fallasa shi to abun Allah subhanahu wata'ala matsayin haka yake idan da haka anan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shahadatul qawl wannan dai ita ce shaida ta jama'a ko kuma shaidar jama'a abun karba ce al-mu'minuna shuhada'ullahi fil ard mu'minai shaidu ne na ubangiji subhanahu wata'ala a bankasa a takaice a nan jama'a ne da dama waɗanda suke zaune a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ba da wannan shaida suka ba da wannan shaida jama'a ce waɗanda suke zaune tare da shi kenan a nan kaga ba maganar wani adadi wanda yake abin ayyanawa cewa sai an kai mutum kaza tare da cewa a wannan hadisi na biyu kamar yadda abu da aswad Allah ya ji kansa yake cewa a taitul madina wato na isa birnin madina wace madina ita ce madina ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin alif da lam yana kasancewa ba domin rinjayarwa don haka in aka ce almadina ba kowace madina ba ake nihi ma'ana kar tunanin ka je nesa kenan madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake ne amma yanzu misali ka taso daga yamai za ka zo da magaram wani sai ya maka waya sai ya ce wani ka isa sai ka ce da kaltul madina wace madina kake nihi kenan madina ta da magaram kenan anan kaga al'arif wallah ma'anan lil ahad ne kenan daman da ka taso daga yamai kenan da magaran ne za da kace da kadatul madina kenan wace madina kake nihi ita ce da magaran amma kai tsayin aka ce madina to ba kowace madina ba ake nihi illa madinatul rasul to shine anan yace ataitul madina yace na iso birnin madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waƙar waka a biha mara ya ce a lokacin nan rashin lafiya ta auku a birnin madina ma'ana ana alluba ita ce irin kwalara da sauransu ya ce waƙar waka a biha mara ya ce rashin lafiya ta auku wato a birnin madina wahum ya mutu na mautan zari'an wato jama'a suna mutuwa mutuwa wadda take mai yawa kafin aje abin ne wata gawar hannu wata gawar za ta tashi shi ne ya ce wa hum ya mutu na mautan zariya ya ce suna mutuwa mutuwa wadda take mai yawa fajalastu ila umar radiyallahu an ya ce sai na zauna abun umar allah ya kara masa yadda famarrat janazatun fa usniya khaira wata gawa sai ta wuce ta gaban umar allah ya kara masa yadda jama'ar da ke gunsa sai suka yi yabo na alkhairi ga wannan gawa suka yi yabo na alkhairi ga wannan gawa faƙala umar umar allah ikara masa yadda sai ya ce wajabat ya ce ta cancanta sun mamun rabi ukura sannan ba da jimawa ba sai aka wuce da wata gawa ta daban ba usniya khaira ita ma jama'ar da ke gun umar wato suka yi yabo na alkhairi akan wannan gawa faƙala umar wajabat umar allah ya kara masa ya daya ce ta cancanta kuma murra salisa ana nan ba da jimawa ba sai aka wuce da gawa ta uku fa usniya sharra wato jama'ar da ke gun umar wato suka fallasa wannan gawa fa usniya sharra suka fallasa ta suka yi miyagu maganganu a kanta cewa ba mutumin kwarai bane fa qala wajabat umar yace ta cancanta fa qultu wa ma wajabat ya amiral mu'minin abul aswad yace sai yace ya amiral mu'minin mine micece ta cancanta an wuce da gawa ta farko an yi yabo a kanta kace ta cancanta an wuce da ta biyu kace ta cancanta ta uku an fallasa ta kace ta cancanta to mice ce ta cancanta qala sai umar ya ce qultu kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam ka san da cewa na faɗa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a lokacin da aka wuce da gawa ta gabansa aka yaba gawa ta farko ta biyun kuma aka fallasa gaba dai manzon Allah ya ce wajabar ya ce to don haka nima na faɗa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma shi na je yana cewa ayyuma muslimi shahida lahu arba'atu li khairin adkhalahu Allah aljanna duk musulmin da Allah ya masa rasuwa aka samu daidai da mutum hudu suka ba da shaida gare shi cewa mutumin kwarai ne suka yaba shi sakamakon shi Allah zai shigar da shi aljanna a gobe kiyama duk musulmin da Allah ya masa rasuwa aka samu gwalgwadon mutum hudu suka yi yabon suka yi yabo a kansa suka nuna cewa mutumin kwarai ne to abun Allah na kwarai ne kuma sakamakon shi aljanna a gobe kiyama a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana cewa yi ayyuma musulmi duk musulmin da kenan a nan ko duk duniya ta musulmi inda za su yabi kafiri to ubangiji ta'ala ba zai karbi wannan yabo nasu ba kenan na manzan Allah ya kayyade mana sharɗi ya zamanto musulmi ya ce duk musulmin da mutum hudu suka ba da shaida gare shi cewa mutumin kwarai ne alkalabullahu aljanna sakamakon shi Allah zai shigar da shi aljanna a gobe kiyama kulna wa talata muka ce ya rasulullahi ko da mutum uku ne ma qala manzan Allah ya ce wa talata ya ce kai ko da mutum uku ne ma kulna wasnan muka ce ya manzan Allah ko da mutum biyu ne suka ba da shaida suka ce mutumin kwarai ne shin Allah zai shigar da shi aljanna qala wasnan manzan Allah ya ce kai ko da mutum biyu ne thumma lam nas'alhu anil wahid Umar ya ce sannan ba mu tambaye shi ba dangane da shaida ta mutum daya amma mun tambaye shi ko da mutum uku ya ce ko da mutum uku shin ko da mutum biyu ne manzan Allah ya ce ko da mutum biyu ne amma dangane da mutum da ya ce ba mu tambaye shi ba to don haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana a takaice babu wani adadi wanda yake abin ayyanawa game da adalta mutum an gane ko babu wani adadi cewa sai in mutane sun kai adadi kaza in suka cewa na mutumin kwarai ne sannan za a ɗauke shi a matsayin cewa mutumin kwarai ne adalci tunda anan sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shaida ko da ta mutum biyu ne suka ce mutumin kwarai ne Allah zai shigar da shi aljanna manzo Allah ya ce ko da mutum biyu ya ce amma ba mu tambaye shi ba dangane da wato mutum ɗaya don haka za mu iske babi a nan gaba wanda yake nuna in dai game da yabon mutum ne nuna cewa na kwarai ne to ko da shaida ta mutum ɗaya ce ana iya karba amma inda ke akwai sabani bangaren abin da ya shafi fallasa mutum in mutum ɗaya ya hutu ya ce wani ba mutumin kwarai ba ne shin ana iya karɓar wannan shaida saboda shi a ƙarƙashin wannan hadisi akwai ihtimal akwai tana iya kasancewa in mutum ɗaya ma ya ce mutumin kwarai ne to za a iya ɗauka in ya ce ba na kwarai ba ne za a iya ɗauka akwai ihtimalin haka kenan yana iya kasancewa amma da yake ba su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine a nan kenan malam ya bar ya buɗe baban kenan da tambaya amma a gaba kenan za mu ga hadisin da ke nuna in dai a wajen yabo ne to ko da mutum ɗaya ne ya ce wani mutumin kwarai ne to wani ana iya karɓar fadarsa a takaice dai kenan in aka ce adali ba maganar cewa sai an samu wani adadi na jama'a sun ce ai wani mutumin kwarai ne sannan za a ɗauke shi a matsayin adali a karfishe da shi babu wani dalili wanda yake ya nuna wani adadi kayyadadde tare da cewa wannan hadisi ya nuna ko da mutum biyu ne suka ce mutumin kwarai ne kina wannan za a iya karba abun Allah za a iya karfashe da shi cewa mutumin kwarai don haka yayi babin kenan yace babu sai ce ta'dilu kam yajuz adaltawa ta mutum nawa ce ke halatta kenan a wannan hadisi mun samu cewa ko da mutum biyu ne in dai suka ce mutumin kwarai ne to wannan mutumin kwarai ne sai a dauke shi a matsayin adali babu shahadati alala babu shahadati alala ansabi warrada'i almustafidi والموت القديم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أردعتني وأبا سلمة سويبة والتثبت فيه قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسدي العتكي قال أخبرنا الحكم عن إراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن علي أفلح فلم آ... فلم آذن له فقال أتهتجبين مني وأنا عمك فقلت وكيف ذلك فقال أردأتك امرأة أخي بلبن أخي فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هي ابنة أخي من الرضاعة قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أراه فلانا لأم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة رضي الله عنها لو كان فلان حيا لأمها من الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان هو بن عيينة عن أشعث بن أبي العش عن أشعث بن أبي أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإني رجل فقال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة تابعه تابعه ابن مهدي عن سفيان wato wannan babi ne wanda ke bayani game da shaida ta jama'a waɗanda suke masu yawa alal ansari wato akan tabbatar da wato danganta lafazin al'ansab jam'i ne na nasab in aka ce nasab ita ce danganta kenan shaida ta mutane masu yawa suka tabbatar da danganta aiwa na dan wane ne an gane ko ko kuma suka ce wane ai mahaifin wane ne warraba'i haka nan da shayarwa aka samu jama'a masu yawa suka ce ai wance ta shayar da wani wal mautil qadim wato da daddar mutuwa an gane ko da daddar mutuwa dangane da dadewar mutuwa shine ma'ana wadda an samu zamani mai tsawo wasu daga cikin malamai musamman malaman malikiya sun kayyade da shekara hamsin wasu suka ce shekara wato arba'in an gane ko da daddar mutuwa kenan lokacin da za a tabbatar da kenan cewa wane ya riga yi wane kamar yanzu misali tambaya ta farko na cewa ita mahaifiyar ta rasu dan ya rasu gabanin mahaifiyar da wata uku kaga wannan kenan abu ne wanda yake sabo kenan wannan ba za a yi gaugawar mantawa ba yanzu da ɗabbiyar mutuwa akan iya yi har ma kamar yadda wasu suke jinkirin rabon gado har ma a kasa sanin cewa tsakanin wane da wane wane ne ya riga wani mutuwa a samu irin wannan ishikali to yan aka samu jama'a mai yawa suka ce a a wane shi ya mutu da farko sannan wane bayan shi sannan Allah ya masa rasuwa to jama'a mai yawa ana karɓar shaida su a irin wannan kenan da daddar mutuwa shine malam ya haɗe hukuncin anan da abin da ya shafi tabbatar da danganta da shayarwa da abin da ya shafi kuma mutuwa wadda take da dadda kenan wasu sun kayyade shekara hamsin wasu ka ce shekara arba'in shine sai ce wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa arda atini wa aba salamata suwaiba wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa suwai ba ita ta shayar da ni kuma ta shayar da abu salama lokacin da wato aka samu wato wani wata jita-jita a cikin matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na cewa wai yana so ya auri zainab yar abu salama to shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da laba maganar ta zo kunnansa yake cewa haba ina ni ina ita ya ce suwai ba fa ita ta shayar da ni ni da mahaifinta ba ai ba ta halatta gare kuma tare da cewa gaya ita ummu salama mahaifiyarta zaman mata ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan yake cewa arda atini wa aba salamata suwaiba yace suwaiba ita ta shayar da ni ni da abu salama dan haka kenan zainab yar abu salama matsayin iya take gare sai yace wa tasabbutu fihi malam yace da yin taka tsantsan wato game da ita abin da ya shafi fihi kenan game da tabbatar da irin wannan al'amari kenan na danganta da abin da ya shafi wato shayarwa kamar yadda za mu iske kenan a hadisi na ƙarshe da malam ya shigo da shi a ƙarƙashin baban da maza Allah ya ce ma Aisha unzur na man ikhwanu kunna min ar-raba'a ku dai nazari ku yi taka tsantsan game da ƴan uwanku na shayarwa an gane ko a tabbatar da cewa kenan ɗan uwa ne na shayarwa shine yace wata sabbutu fihi wato da yin taka tsantsan fihi kenan game da tabbatar da yan uwantaka ta shayarwa wannan kenan cikon tarjaman ne shine malam sai ya zo da hadisin urwa ibn zubair Allah ya ji kansa daga khalasa ita ce Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ista'azana alayya aflah wato aflah wato ya nemi izinin shigowa guna aisha ta ce falam azallahu ta ce ban ba shi izini ba wani sahabi ne afla ya zo gidan aisha allah ikara mata yadda ya nemi ta ba shi izinin shigowa su gana aisha sai ta ki ba shi izini faƙada sai shi afla ya ce a ta hata jibi na minni wa ana amuki haba aisha yanzu fakewa zaki yi ki kare kanki game da ni alhali ni ku amminki ne idan aka ce am shine dan uwan mahaifi kenan alhali ya ce ni amminki ne yaya za ki kare kaina ki ce kare kanki game da ni ki sha makance ki ce ba zan shigo ba mu gana shine ya ce a ta hata jibina minni yanzu kin fake game da ni ki hana na shigo mu gana wa ana ammuki alhali ni amminki ne faƙult aisha ta ce sai na ce wa kai fazari ta yaya ka zama amina ta wace hanya za ka ce kai amina faƙala sai ya ce kaga wannan yana nuna mana magabata ashe junansu sun san danginsu na juna inda amminta ne na wajen danganta a ce dan uwan abubakar ne to da aisha ta sani don haka a nan ta tambaye shi ta ce wa kai fa zalika ta yaya za ka ce kai amina ne faƙala sai ya ce arda a cikin ra'atu ahi bilaba ne ahi ya ce matar ɗan uwana ita ta shayar da ke da nonon ɗan uwana ma'ana ɗan uwan shi shi ya bubbugar da nonon da wannan mata ta shayar da aisha shi afla yana da wani ɗan uwan shi ɗan uwan shi ne in ma shaƙiƙi ko kuma uba ya haɗa su ko kuma uwa ta haɗa su to wannan ɗan uwan nashi yana da mata ita wannan mata ita ce ta shayar da aisha tunda dan uwan shi matsayin uba yake ga Aisha na shayarwa kenan shi matsayin aminta yake dan haka in matarka ta shayar da iya to wannan iyar ba ta halatta gare ka kuma duk wasu ƴan uwanka da wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da wanda kuke uba ɗaya da wanda kuke uwa ɗaya wannan iya matsayin iyar shi take baya babu aure tsakaninsu shine a nan ya ce mata arda a cikin ra'atu akhi bila bane akhi matar dan uwana ita ta shayar da ke bila bane akhi a sababin nonon da dan uwana shine ya bubbugar da shi faqalat aisha sai ta ce sa'altu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da haka na tambaye shi faƙala sai manzan Allah ya ce sadaka afla ya ce kwarai afla ya yi gaskiya da ya ce shi an minki ne kwarai an minki ne izini lahu manzan Allah ya ce ba shi izini ya shiga ba shi izini ya shigo kaga a nan aisha Allah ya kara mata yadda kai tsaye ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya tabbatar mata da gaskiyar abin da shi afla ya faɗa matsayin ammi yake gare ta tunda matar dan uwan shi ita ta shayar da Aisha da haka kenan yana da yancin da zai shiga su gana kenan matsayin muharramin ta ne babu aure tsakanin su shi ne manzo Allah ya ce izini da hu ba shi izini ya shigo ba shi izini ya shigo to dan haka ita abu wadda ita shayarwa abu ce wanda yake tun a jahiliya suke yin ta misali a ɗauki ɗa a kai shi wata mata ta shayar da shi kuma wannan abu ne wanda yake sananne wanda yake watsuwa a cikin jama'a kowa ya san da haka ba wani abu ne wanda yake koyayye don haka abin da ya shafi shayarwa kenan jama'ar da za su ba da shaida ya zamantu jama'a ce mai yawa haka hadisi na biyu da malam ya zo da shi hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya faɗa fi binti Hamza game da wato Fatima diyar Hamza an gane ko diyar Hamza ibn Abdul Muttalib manzon Allah ya ce la ta hilluli ya ce ai ba ta halatta gare wannan shi ta ma matan shi ne suka bujuro masa cewa to ai ya kamata ya auri Fatima ya kamata ya auri diyar Hamza, diyar dan diyar Hamza. An gane ko Hamza kenan dan Abdul Muttalib. Maza Allah sai ya ce la ta hilluli. Ya ce ai ba ta halatta gare ni. Ya harumu minar raba'ati ma ya harumu minan nasabi. Maza Allah ya ce yana haramta a sababin shayarwa duk abin da yake haramta a sababin danganta. Sai ya ce hiya bunatu akhi minar raba'a. wannan ya ta hamza ya dan uwana ce game da wato shayarwa hamza shi wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan diyar hamza matsayin mi take ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin kenan da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan matsayin ƴaƴan maza biyu suke an gane ko kamar yadda kenan turawa suke cewa kenan kuzin kin shi ce kenan akwai aure tsakaninsu to amma nine ne ya haramtar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sababin shayarwa domin matar da ta shayar da Hamza Allah ya kara masa yadda kuma ita ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan an samu mace ɗaya ta shayar da Hamza kuma ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dan haka ƴaƴan Hamza sun zamanto ƴan uwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ta hanyar shayarwa abinda muke so mu gane ita shayarwar nan ba sai ta kasance ko a lokaci guda yanzu misali wannan mace ce ce aka kawo ɗa ta shayar da shi bayan shekara goma ko shekara ashirin ko shekara talatin halo aka kawo wani jinjiri ta shayar da shi da wannan jinjiri da ta shayar da shi da wancan wanda ta shayar da shi daga baya dukansu sun zama toyon uwa ne kaddara cewa waccan mace ce ce wannan namiji ne babu aure tsakankanin su yan uwa ne na shayarwa kenan ba sharadi bane sai in shayarwar ta kasance a lokaci guda ita wannan mata ta shayar da Hamza Hamza ko wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita wannan mata kuma ta koma shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka manzo Allah yace la tahillu ni yace ai ba ta halatta gare ni yar Hamza ba ta halatta gare ni ya harumu min ar-rada'ati ma ya harumu min an-nasabi manzo Allah yace yana haramta a sababin shayarwa duk abin da yake haramta a sababin danganta sai yace ya banatu akhi min ar-rada'a yar Hamza ɗan uwa ta ce diyar dan uwana ne wato da shayarwa sannan sai malam ya zo da hadisi na uku hadisin amra bintu abdurrahman Allah ya ji kanta take cewa lalle Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bani labarin cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana inda ha yana gunta yana cikin kenan gun Aisha gidan Aisha Allah ya kara mata yadda وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة عائشة سيتجي ونمتن yana neman izinin shiga gidan Hafsa Allah ya kara mata yadda wannan yana nuna gidan Aisha da Hafsa suna makwabtaka da juna Aisha tana cikin gidanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gunta sai ta ji wani mutum yana neman izinin shigowa gidan Hafsa qalat aisha aisha Allah ya kara mata yadda tace fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah urahu fulana wannan wanda ke neman izini shiga gidan Hafsa tace ina zaton wane ne li ammi Hafsa min ar-radaa wanda ammi ne na Hafsa wato a sababin shayarwa an gane ko ammi ne na Hafsa kenan a sababin shayarwa Aisha tace ina zaton wane ne فقالت عائشة يا رسول الله عائشة تتي سينتي يا منزن الله هذا رجل يستأذن في بيتي wannan wani mutum ne yake neman izinin shiga gidanka gidan hafsa qalat sai take cewa faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam urahu fulana li ammi hafsata min ar-rida'a manzo Allah sai ya ce ni ma ina zaton wane ne ammin hafsa wato na shayarwa kenan ta ina suka kyautata wannan zato ta jin murya shi ta hanyar jin sautin shi yadda ita aisha ta kyautata zaton cewa amin hafsa ne na shayarwa shi ma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka domin akan gane mutum ta hanyar murya shi faqalat aisha aisha Allah ikara mata yadda sai ta ce law kana fulanun hayya li ammi haminar raba aisha ta ce inda a cewa ne yana raye tana magana game da wani amminta wanda yake na shayarwa ta ce dakhala alayya ta ce ya rasulallahi zai iya shigowa gona faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na maza Allah ya ce kwarai kwa ai zai iya shigowa gunki wani amminta ne wanda ya riga ya mutu an gane ko na shayarwa ita aisha shi ne take tambayar manzan Allah take cewa ya rasulullahi take cewa inda a cewa ne yana raye shi zai iya shigowa gona wanda shi wannan da take nihi aminta ne wanda yake na shayarwa kamar yadda wancan afla manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na'am ya ce kwarai zai iya shigowa sai ya ce inna raba'ata ya harumu minha ma ya harumu minar wilada manzan Allah ya ce lalle ita shayarwa na haramta a sababinta duk abin da yake haramta a sababin aihuwa me ake ni da aihuwa kenan danganta kamar yadda misali mahaifiyar da ta shayar da mutum kaga ai haramun ne ya aure ta to haka macen da ta shayar da kai ita ma ta zama uwa haramun ne babu aure tsakanin yadda yan uwarka ta danganta wadda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ya haɗa ku ko kuma uwa ta haɗa ku ai haramun ne ka aure ta to haka matar da ta shayar da kai ‘ya'yanta sun zamanto ‘yan uwanka baya halatta babu aure tsakaninka da su shi ne ya ce innan raba'a lalle shayarwa ya haramu minha yana haramta a sababinta ma ya haramu minal wilada abin da yake haramta a sababin aihuwa sannan hadisi na ƙarshe a baban hadisin masruq ibn al-ashda Allah ya ji kansa yake cewa lalle Aisha Allah ya kara mata yadda ta faɗa take cewa dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa indi rajul wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo guna a lokacin nan akwai wani mutum a zaune a nan ɗaki na faƙada sai ce ya aisha ya ke aisha man haza wannan kowane ne wannan yana nuna halaccin in ka ga fuskar da baka sani ba a cikin gidanka ka tambaya wannan kowane ne manzon Allah ya tambaya aisha ta ce kuntu sai na ce masa akhi minan raba'a dan uwana ne wanda yake na shayarwa qala sai manzon Allah ya ce ya aisha ya ke aisha unzurna man ikhwanukunna manzon Allah ya ce ku yi nazari ku yi taka tsantsan ku san da cewa su wane ne yan uwanku unzurna man ikhwanukunna manzon Allah ya ce ku yi taka tsantsan ku yi nazari su wane ne yan uwanku ku tabbatar da yan uwanku kenan sai ce fa inna marraba'atu min almaja'a ita shayarwa wadda take watsa haramci ita ce shayarwar da aka yi a sababin yunwa lokacin da kenan nono yake zame ma yaro matsayin abinci in aka shayar da shi kenan wannan shayarwa ita ce take watsar da haramci an gane ko kenan ita ku shayarwa kamar yadda shari'a ta kayyade gayata shine shekara biyu shekara biyu in yaro ya wuce shekara ya cike shekara biyu ko da bai fara cin abinci ba dole za a yaye shi dole ne za a fitar da shi kenan duk shayarwar da aka yi bayan cikar shekara biyu wannan ba a la'akari da ita wannan ba ta watsa haramci ba ta watsa haramci kenan wannan shayarwa kenan wanda aka yi shayarwa kafin yaro ya kai haddi wanda yake na yaye wannan ita ce take watsa haramci wadda ta shayar da shi ta zama mahaifiyarsa ‘ya'yanta sun zama ‘yan uwan shi ne wanda yake na shayarwa shi ne a nan ya ce unzurna ya ce ya aisha unzurna man ikhwanukunna ya ce ya ke aisha ku yi nazari ku yi taka tsantsan ya ku mata game da ‘yan uwanku na shayarwa kenan ku tsaya ku yi nazari ku tabbatar da su sai ce fa inna marraba'a lalle ita shayarwa wadda ke watsa haramci minal maja'a kenan shayarwar da ke kasancewa a sababin yunwa kenan wanda nonon shine matsayin abinci shine matsayin abin sha ga yaro shi kuma wannan kafin yaro ya kai haddi wanda yake na yayi kenan dan wata shayarwa wanda yake na babba wannan ba ta watsa haramci a takaice dai wannan malam ya zo da waɗannan hadisai waɗanda suke nuna mana shaida ta mutane masu yawa ake so a samu a bangaren abin da ya shafi tabbatar da danganta da shayarwa da kuma mutuwa wadda take da dadda a samu jama'a masu yawa su ba da shaidar lalle cewa wance ta shayar da wani ko kuma kasancewar a sami jama'a da dama wato su tabbatar da cewa wane dan wane ne kenan su tabbatar da danganta ko kuma abin da ya shafi kenan mutuwa wadda take da dadda na insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك